أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد lillahi rabbil alamin a bayan haka yan uwa masu bibiyar mu da kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu ikon haduwa a wannan halka mai matukar muhimmanci kwarai wadda wannan halka abin da ya haife ta shine wasu karatu mai albarka wanda maulana sheikh nasiru sunna sheikh adon musa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya kara masa lafiya Sheikh Ado Allah ya tsawaita mana rayuwarsu wannan karatu wanda Maulana Sheikh Nasir ya fara gabatarwa a shafi mai albarka na sarki zaki akan maganan albani ba ya da malami so ba yadda za a yi mutumin da bai karatu a gaban malami ba ya zo ya iya yin hukunci akan wannan ilimin kawai dan ya sai littafin ya karanta kamar da yadda aka sani duk kwarewar mutum da jin yaren turanci ba zai iya zuwa ya sayo littafin koyar da tiyata na likitoci da aka rubuta da turanci ba ya zo ya gama karantawa kawai sai ce to shikenan a fara jera mai mutane akan gade musu tiyata dole sai ya je gaban malam to wannan albani abin da aka ce bai da shi kenan maganan malami da ya koyar da shi ilimin hadisi albani bai da shi to wannan karatu ta kai har wasu sun zo suna surutu Sheikh Nasir ya ce to duk wanda yake son ya tabbatar mana Albani yana da malami kofa a buɗe take zo ya bismillah aka samu wani malam Kabir Abdulhamid ko Kabir Abdulhamid ya ce wai shi zai tabbatar ni na yi ta jin daɗin karatun saboda za a zo a karantar da mu wani abu da muka daɗe muna nema amma abin mamaki sai ya zamana a malam Kabir dai har aka gama bai iya tabbatar da malamin Albani a ilimin hadisi ba to wannan ta sanya yan izala hankalinsu ya tashi sai ga musa asadil izala kai tsaye yau ya zo ya yi wani karatu shi da fara karatun za ka gane akwai jin zafin abin da aka yi wa wato almajirin shi ko abokin shi kabir abdulhamid na tsiyan da aka mai ya kawo malamin hadisin albani ya kasa so da aka shi yasa malam asadil izala da ya zo abin da ya fara cewa shi ba ta'aliki zai yi ba akan munazara da aka yi tsakanin Malam Kabir Abdulhamid da Sheikh Nasir Ado Musa duk da bai kama sunan shi ba sai ce kawai dai wannan wasu yara ya faɗi wasu yara da ya ce su already sun riga sun yi ta'aliki akan wannan munazara shi kawai yanzu abin da zai yi shine zai zo ya tabbatar wa duniya wai shi Ibrahim bai karantar da kowa ba to da kun lura anan wurin shine da a ce albani yana da malami to wannan mutumin kawai abin da zai yi ce kai salamu alaikum jama'a mu ce wa alaikum salamu wannan abin da kuke ta cewa babu fa akwai shi sunan shi wane malamin albanin nan sunan shi wane amma da ya kasa kawo sunan sai aka ji ya buga yana fada yana cewa ai wato zai rama huta haushi ne zai yi amma ba ya kawo malamin ba saboda babu al'ummar musulmi babu da da akwai da an kawo babu so da haka sai cewa yayi a a wai kawai zai tabbatar wa duniya shi Ibrahim bai koyar da kowa ba sai ya dauko zancen wani majahuli wani tanko togo yace da shi zai hujja to akwai tambayoyi anan na farko wato kana so kace tunda albani bai karan bai da malami to ai kuma malamin ku bai karantar ba to mu kaddara taslimun jadali taslimun jadali cewa shi Ibrahim bai karantar ba tare da cewa zamu tabbatar maka ya karantar din to mu kaddara ma a bai karantar ba baka huce haushinka ba dalili kai na mu malamin ka shaida cewa malami ne lokacin karantarwa ne bai samu ba mu kuma naka mun ce ba malami bane jahili ne dan bai da malami mutum bai zama malami sai in ya zauna gaban malami so da aka ashe yanzu idan aka aje su su biyu da malamin wanda shine Sheikh Ibrahim da malamin ka wanda shine Albani a bisa tahaddin da ka mana da tahaddin da muka maka cewa kowa ya kasa bada amsa to natija ɗaya za ta fita shine malamin mu malami ne kai kuma a malaminka jahili ne malaminmu ya yi karatu amma bai samu lokacin da zai koyar ba kai kuma malaminka bai yi karatu ba ma ya tara mutane ya ce zai koyar da su wato zai koyar da su jahilci zai koyar da su abubuwan da zuciyar shi suka sawwala masa wa kazalika sawwalan li nafsi sannan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة لقائمتات سيدنا مولانا محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة الشرفية وعظمك محمود الذي أتيناك لا تخلف الميعاد so da haka wannan kenan abu na biyu shi malan togon nan da ka kawo tanko togo shin kana so ka ce duk abin da ya faɗa ka yadda ka fito kawo mutane bayani domin wannan tanko togon kafin ya zo ya faɗi abin da ya faɗa akan shehu ibrahim radiyallahu anhu sai da yi tozarta darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato duk abubuwan da abdul-jabbar yake kai tanko togo a kansu yake har ma yake yunkurin cewa duk mutumin da bai yadda da abin da abdul-jabbar yake kai ba kafiri ne shi tanko togo nan da kake magana izan ashe yanzu idan za ka yi mana hujja da tanko togo ashe tanko togo ya zama sika a wurinka tunda ya zama sika tunda ya zama sika ashe duk labarin da ya bayar gaskiya ne abin amsa ne kenan har cin mutuncin da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan har tabbatar da Abdul mai gaskiya ne akan abin da yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kenan har kafirta duk wanda bai yarda da Abdul ba da yayi duk ka yadda in fa ka yadda da wannan na tanko togo din to duk cin zarafin da yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana nufin ka yadda dan ya zama sika yanzu zaka iya rawaitowa daga wurin shi na biyu kenan na uku saƙo zuwa ga ga ibla fm mustafu'ad na ji tanko togo yana magana na ta yayi ta haddin malaman ɗariƙa su zo wai su kare wai ilimin ma'arifar ɗin nan da suke faɗa sun kasa ni ka cewa tanko togo alhamdulillah kamar albishir haƙar shi ta cimma ruwa ni munir na amsa ka haɗa mu zama da shi mustafu'ad a koyaushe ka shirya kawai ka kira ni a na san kila ba za ku rasa nan ta ba a kira ni a ce a sanar da tango togo na aishi ta haddin shi ni zan zauna da shi in tabbatar masa ilimin ma'arifa a koshe qur'ani da hadisi ni na amshi ta haddin tanko togo na amsa mustafu'ad ka sanar masa tunda a shafin kai wannan maganar ka sanar masa ni na amsa za mu yi zama da shi akai kai kuma asadul izala da kake cewa ka je shafin sarki zaki ka kalubalance mu mu kawo maka mutum ɗaya wanda yake boko haram kuma yace shi ɗan izala ne mun kasa kai ma na amsa sako na biyu zuwa ga sarki zaki ka sanar da asadul izala na amsa wannan zan tabbatar masa da yan boko haram ɗin masu kashe mutanen da sun tabbatar yan izala ne zan tabbatar masa a shirya mana zama shi ma saboda haka na aika sakon gayyatar zama guda biyu kuma ba ni na gayyaci zaman ba su ne suka ce suna neman wanda zai amsa to ga wanda ya amsa na farko asadul izala da ya ce yana ta haddin duk mutumin da zai kawo masa mutum ɗaya ɗan boko har wanda kuma ya tabbatar ɗan izala ne ni zan kawo a sa mana ranar zama ni zan kawo na biyu tanko togo da ya ce yana so a tabbatar masa da ilimin ma'arifa a ƙur'ani da hadisi ya ce har yanzu ba a samu wanda ya amsa masa wani na amsa ni zan kawo sau da yana da gayyatar zama guda biyu abu na gaba daga cikin maganganun da shi tango togo ya yi wanda musa asadul izala yake ikirarin cewa magana daga bakin mai ita to yana so in faɗa maka akwai abubuwa da yawa da suka tabbatar min da tanko togo bai san komai a cikin lamarin kaulaha ba bai sani ba a cikin wannan ɗan bidiyon da kasa a ciki na fahimci bai san komai cikin lamarin gidan shi Ibrahim ba so da haka zancen ka ce magana daga bakin mai ta magana banza ce kuma duk mutumin da ya ce tango togon nan mutumin ɗariƙar tijjaniya ne ƙarya ne ko shi tankon ya faɗa ƙarya yake yi ko shi tankon ya faɗa ƙarya yake yi wato za ku ji yau na yi wani irin yare abin da ya sa ni abin da na ɗauka ƙarya kawai duk abin da ka faɗi ba haka nan ba sunan shi ƙarya abin da bincike ya tabbatar ba haka nan ba sunan shi ƙarya so wannan abubuwan da kuka yi ƙarya ne kuma tun da ba ku ji kunyar manyan gaban ku ba cikin jifar su da abin da ga dama ni ma zan fito in faɗi inda kuka yi ƙarya in ce ƙarya kuka yi bakin maganan kenan tun da ai ba ku iya mujamala ba ba ku iya mujamala ba so da haka a a daga ciki a wannan ɗan bidiyon da ya sa na farko yake cewa yana da yara wanda a kaulaha suka zauna karatu tun daga suna rarrafe har suka girma suka yi aure a kaulaha suka zauna ana ji da kyau ya ce ko da yake ba yana nufin 'ya'yan shi ba 'ya'yan 'yan uwansu family ɗinsu akwai yaransu ya ce a kaulaha suka zauna tun daga rarrafe har suka girma suka yi aure ya ce gidan sai da Maryam, kaji. Da mutumin da ya san gidan shi Ibrahim ne ba zai ce wanda ya da gidan sai da Maryam cewa yara ya kaula ba sai ce a Dakar. Saboda sai da Maryam, Allah ya jaddada mata rahama Allah ya kara mata yarda, mazauniyar Dakar ce, ba mazauniyar Kaulaha ba ce. Kaulaha gidan mahaifinta ne, amma ta ta yi aure a Dakar tana zaune a Dakar. So da haka cewar da yake yi wai a kaulaha suka tashi gidan sai da Maryam ya tabbatar min da bai san familin gidan Shehu Ibrahim ba bai sani ba sam magana ta biyu da yayi wanda ya tabbatar min da haka shine cewar da yayi wai Shehu Ibrahim bai karantar da kowa ba kanan shi Imam Aliyu Sise shi ya karantar da mutane mahaifin Imam Tijjani Sise mahaifin Imam Hassan Sise wannan ma sai kara tabbatar min da bai san bai san wannan gidan ba Sheikh Aliyu Sise Allah kara masa yadda ba kanin shi Ibrahim bane ba kanin shi Ibrahim bane so da ka cewar da kai kanin shi ya tabbatar mun baka san gidan ba so da ka ashe wannan shi za a zo a ce wai daga bakin mai ita a daga bakin mai ƙarya dai daga bakin mai ƙarya dai amma ba daga bakin mai ita ba wannan mutumin ƙarya yake yi bai san kaulaha ba waɗannan abubuwan suka tabbatar to izan idan ya tashi zai faɗi labarin kaulaha ashe ƙarya zai yi tunda har wanda ya rayu a Dakar ma shi a wurin shi a Kaulaha ya rayu sannan Shehu Ali Sisa kanan Shehu Ibrahim ne kaga duka waɗannan ya nuna cewa mutumin nan bai san ma abin da yake faɗa ba yana yin abin da yake so ne kawai so abu na gaba da zan magana akan shi a gurguje da yake cewa wai ɗan Tijjaniyan Ghana saba'in cikin ɗari kafirai ne yace sannan nasu na Togo 90 cikin 100 kafirai ne abun mamaki to tambayar da zan maka a cikin kafiran tunda kai ma ka ce dan tijjaniya ne akwai ka akwai ka ko kuma a'a a cikin kafiran babu kai amma 90 cikin 100 kafirai ne wannan ya nuna da kai da jama'a ka yan kadan ne yan tsiraru sosai kuma ku wane ne ya baku shaida ku musulmi ne sauran kafirai waye baku wannan shaidar so da haka wannan abun tambaya ne cewar da kai tis'in cikin ɗari kafirai ne kuma kai ma ka ce batijan ne kenan da kai a ciki kenan da kai a ciki in kuma babu kai a ciki wannan rishin adalci ne wato kana rufin ka ce kowa ma kafiri ne banda kai duk masu aikin nan irin naka kafiri ne amma kai ba kafiri bane wannan son zuciya kenan a a sai ce wayi daga cikin maganganun da tanko togo yayi sai ya ce wai ba wanda ya san sharrin da ke cikin tijjaniya sai wanda yake ciki kuma duk wanda yayi kokarin fitowa ya bayyana za su halakar da shi to halakarwa mu dai ba yan boko haram bane mu ba mu da bindiga ba mu da komai sai ce wayi amma ta yane ne za su halakar ta hanyar araba waɗannan yan fana'u din wurdin ya muntaki mu to a nan idan har ka yadda cewa mutanen nan kafirai ne aiko bai kamata a ce sunan Allah za su kira ba su yi addu'a Allah ya amsa musu ashe har suna da wani tasarifi da za su tsaya a gaban Allah su yi addu'a Allah ya amsa musu ya kashe musu wani amma suna na kafirai kuma wannan tasarifin ba na tsahi ba na sunan Allah ya muntaki mu kafiri zai zai zai ja sunan Allah ya muntaki mu saboda neman biyan bukata ai kafiri sai dai ya kira sunan gumaka amma ya kira sunan Allah ya muntaki mu har yanzu kafiri ne shi kaga tuka da warwara daga bakin tanko har yanzu ya kira ya muntaki mu sunan Allah ma har yanzu kafiri ne kafiri ba zai kira in kana so ka gane ka dau wurdin ya muntaki mu ka ba kirista ka ce ya ja akan wata bukata kaga idan zai ja ka dau wurdin ya muntaki mu ka bayo ba yahude akan wata bukata ka ce ya ja kaga in zai ja ka dau wurdin ya muntaki mu ka bai ma wani fega mai bautan gumaka ka ce ya ja akan wata bukata ga in zai ja amma ya muntaki mu in dai musulmi ko dan izala ka baiwa zai ja ashe ka ji kayan musulmi ne to mai ya muntaki mu shi zaka fitar daga musulunci ka kai shi ina tanko amma dai na fata Allah ya sa mu tafu'at ya ji magana na kuma ya neme ka ya haɗa mu ran nan za ka san cewa duka wata babbar riganka ta banza ce ran nan za mu shafe ka in Allah ya yarda za mu shafe ka wani ba zai ƙara jin labarin ka fito kana mutane ƙaryan kai batun jani bane a inda kake duniya za ta san kai waye a kai zindiki ne dan Abdul Jabbar zindiki ne mai taimakon Abdul Jabbar mai yi wa manzon Allah rishin kunya mai jifar manzan Allah sallallahu alaihi da miyagun maganganu sannan kuma abin takaici abin asha abin kaito asadil izala kaji kunya ka rasa wanda zaka dauka a matsayin hujjar ka a addini sai zindiki wanda ku kuka tabbatar kuma kun tabbatar cewa Abdul Jabbar da mabiyan shi zindikai ne amma yau gashi kun fito kuna daukan maganan zindiki kuma ta zama muku hujja addini kai kaji kunya asadil izala wallahi kaji kunya wallahi kaji kunya wallahi kaji kunya abu na gaba ya faɗi wata magana mai daɗi yake cewa ai shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a shi asadul izala kai yake cewa a farko da la'ina wani ɗan program ka jira ni minti goma ko sha biyar farko a sun taso suna ta wannan karatuttukan suna so a kawo gyara wasu yara suka taso suna musu rishin kunya suna cewa ba su iya jan baki ba ba sa gane karatu to masha Allah abinda muka faɗa kanka cewa baka iya jan baki ba baka gane karatu ya tabbata haka nan ne wato da da kana yi mutane sun ɗauka ka iya da muka fito muka ce baka iya ba ka ga asirin ka zai tonu sai ka bari sai ka koma abinda ko yan fim za su iya hada bidiyo da hada audio ka koma aikin yan jarida kawai ka samo labari sai ka kunna da Allah kai a matsayinka na malami ka kasa tabbatar da maganganunka da littafi sai dai da muryar wasu majahulai kuma muryoyin ma irin na zindiƙai yaran Abdul Jabbar yanzu sun dawo su ne hujjarka saboda mi saboda mun nuna wa duniya mun ce in ka ɗauko littafi kana karantawa ɓanna kake kaga tun kana gardama mutane sun fara gane ɓarnar kake ba malami bane kai jahili ne murakkabi sun fara gane wannan sai ka ce to bari ka yi musu walance luwa ka koma ta wata hanyar ai sai in ka ja littafi za a gane bannan littafi bannar ko za a gane ta baka iya jan baki ba to yanzu bari ka daina jan littafi ka rika hada audio da bidiyo kana sanyawa to ya tabbata a abin da muka faɗa a kanka haka ne sannan magana ta gaba shi wancan zindikin dan togon yaron abdul jabbar ya fito yana cewa wai shehu ibrahim bai karantar ba aliyu sisi allah ya kara masa yadda shine ya karantar sannan duk littafin shibran zaka iske ba shi ya zauna ya rubuta ba imla'i yake yi wa aliyu sise yana rubuta to ai imla'i yake wa aliyu sise ma'anan shi sakataren shi fa kenan ai in dai shine yayi imla'in wani ya rubuta an kare kuma to me kake so amma bari ma bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bai alqur'ani aya nawa manzo Allah ya rubuta sai dai yayi imla'i a rubuta ai wane yana da sakatare ma girma ne wane yana da sakatare ai girma ne shi yasa shi Ibrahim katibin shi ne wannan sakataren shi ne yana ce Aliyu Khadimi katibu Aliyu Khadimi khazin sirri katibi litazyini madhi qad ala kulli fa'iqi qad ala kulli fa'iqi wannan ala din nan kar wani ya je ce na bata daliban daliban nahawu ko kar daliban nahawu yan uwana daliban ilimi wanda sun fara basu ida ba wani zai ji na ce kad ala kulla faƙi sai ce na ce ala ita kuma tana cikin huruful jarda sai ce kulli ba waccan ala bace ba wannan ta ala ya alu ne ala ya alu ala kulla faƙi so dan kar ɗaliban ilimi su dan samu ruduwa cikin abin da na faɗa so a nan gudirin ai wanda yasa shi ke ɗaukan saktari aliyu sise lalle saktarin shi ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu sannan baya ga haka a duk wanda kamar ne na faɗa duk wanda ya isa yana da saktare kai ma Musa ba kana da saktare ba ba shanuna bane saktaren ka ba haka kake faɗa ba shehun mu shehu atiku radiyallahu ta'ala anhu duk rubuce rubucen shi zaka iske har mutum gare shi musamman sunan shi a shehu adamu katibi shine sakataren shi maulan mu shehu abul fatahi shi ma yana da nashi sakatare wanda ma a shef malam salisu baffa katibi so duk zaka iske manyan nan suna da marubuta a a maulan mushaf da razaki radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa yana cewa faktu jami'an nazmi ya harunu fi kadbi yasir lakum sabilu ko to shin malam harun shine katibin shaf da razaki radiyallahu ta'ala anhu da da baba sa'idu so almuhim dai abin da nake son faɗa in dai har ka yarda shehu ibrahim yana yin imla'i ali sisi yana rubutawa rubutu na shehu ibrahim ne ai rubutu na shehu ibrahim ne sai dai idan ka ce haka to sai mu ce to qur'anin ma na na na waɗanda suka rubuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne kutabul wahayi ba na manzo Allah bane na waɗanda suka rubuta wa annabi wahayi ne shine shine a gurguje abin da zan faɗa so duka dai bayan wannan yar muƙaddimar maganar guda ɗaya ce mu mun musu tahaddi da albani ba shi da malami sun kasa kawowa amma dan su husa haushi sai suka ce shehu ibrahim bai karantar da kowa ba amma da ya kun yadda yayi karatun ko to alhamdulillah to kuma zan kawo muku ma waɗanda shehu ibrahim ya karantar Allah ya ƙara masa yadda a a bari mu ga tsarin makarantar shehu ibrahim shin shehu ibrahim ya zauna ya karantar ko ko bai zauna ya karantar ba mu kalli wannan littafin duk da selfie ne nake yi zaka ga kyamara a juye irin shine abin da wasu suka kalla lokacin mukabalan mu da asadu sunna suka ce na sha ruwa da hannu hagu saboda ƙauyanci su kyamarar selfie ko ku kiyayya ce sun san kyamarar selfie so rubutun a juye saboda selfie nake yi amma dai za ga littafin alfaida alfaida ko baina tahaddiyatil madi wa afaqil mustaqbal gashi alfaida baina tahaddiyatil madi wa afaqil mustaqbal juz'i na farko talifin ustaz babakar umar nyang wanda ya yi magana akan shi Ibrahim tun da tarihin mahaifin shi ya fara ya taho tarihin shi Ibrahim da yadda shi Ibrahim ya karanta da al'umma ya lamarin yake mi ya faɗa da ya zo kan karantarwar shi Ibrahim ga abin da yake faɗa yake cewa a fasalin da yake magana dauru shaikhi fi nasharin thaqafatil islamiyya wal arabiyya sai ce ihtimamuhu bit tarbiyati wat ta'lim to anan ya kawo abubuwan da yake gani su ne za su tabbatar da wannan daurin na shehu radiyallahu ta'ala anhu abubuwan da Ibrahim yayi waɗanda suka tabbatar da wannan daurin nashi cikin sakafar musulunci da larabci sai yace daga cikin su akwai awwalan mahziratuhu ilmiya wa majlisuhu rabbani shimfidar shi ta ilimi wato buzun shi na ilimi tunda shehu Ibrahim malamin zaure ne Allah Allah ya kara masa yadda to wai buzun shehu Ibrahim na ilimi da kuma majalisin shi na tarbiyyantar da mutane yace ba da an tabahar Shehu Ibrahim fil ulumil kasbiyya wal wahabiyya bayan Shehu radiyallahu ta'ala ya zama kogi a cikin ilimi waɗanda ake dagewa a nema da wanda kuma Allah ke wa mutane baiwar samun shi wa khassahu Allah ta'ala bis saqafatil mustabhara fi fununil ilmi al mukhtalifa da kuma abinda Allah yake bance shi da shi na sakafar shin nan cikakkiya da fannonin ilimin shi mabambanta na lugha da na shari'a al-lughawiyya wa shar'iyya la siyama al-Qur'an al-Karim musamman ma ilimin da yake da shi cikin al-Qur'ani wa ulumihi da kuma ulumul Qur'an haddan Qur'ani da kuma ilimin sanin al-Qur'ani bi itibarihi manba'il ulumi wal ma'arif yace saboda itibarin kallon al-Qur'ani a matsayin shi na shine mabubbugar ilimi da ma'arifa sai yace to bayan da Shibran ya zama haka in sarafa ila ta'alimi fi majlisihi al-muwaqqari sai shehu ya juyar da himma shi gaba ɗaya cikin ilmantar da mutane a wannan mazaunin nashi wanda yake cike da nutsuwa wa kana al-muqarrar fihi an yabda al-muta'allimu bi hifzil qur'an sai amma tsarin karantarwa makarantar Ibrahim shine kowane mai koyon ilimi zai fara ne da hadda al-qur'ani awwalan tun da farko summa yashra'u fil fiqh daga nan sai ya fada barayin fiqh wal lugha da lugha wal aqida da kuma aqida kama jarad bi zalika al-ada kamar da yadda al'ada ta gudana da wannan fil madrasatul kaulakiyya a makarantar kaulak kabirin an kabirin haka suka gada iyaye da kakanni wa kana radiyallahu anhu markaza da'irati hazal ilmi a hazal majlisi yace shehu ibrahim shine hedikwatar wannan da'ira ta wannan mazaunin ilimi wa qutbar hahu wa farisa halbatihi yaqulu sheikh ibrahim mahmud job rahimahullah sai ka magana da shehu ibrahim job ya faɗa a cikin wannan littafin shehu ibrahim jau almajirin shehu ibrahim ne duk inda shehu ibrahim ya tafi a duniya mafi yawa da shehu ibrahim shehu ibrahim jau suke tafiya shehu ibrahim jau bari in ba da tarihin shehu ibrahim jau waye shehu ibrahim jau tukunna shehu ibrahim jau Allah ya kara masa yadda a a zamanin da idan aka aurar da mace ana haɗa ta da wani yaro ɗan zaman ɗaki a kai gidansu lokacin da shehu radullah ta'ala ne aure ɗaya daga cikin matan shi yayar barhama job sai aka haɗa ta da ƙananta shine barhama job aka kawo shi gidan shehu ibrahim ba zan iya tunawa sosai ba ma ina zato ina zato in zakira bata haince ni ba mahaifiyar su shehu abdul ahad Allah ya ƙara mata yadda ita ce yayar barhama jab ina zato amma wannan ina da kokonto a kai amma dai ɗaya daga cikin matan shebra radiyallahu ta'ala wannan ba kokonto ita ce yayar barhama jab da aka kawo ta gidan shebra aka haɗa ta da barhama jab suka zo tare barhama jab bai je kowace jami'a musulun a duniya ba yayi karatu yayi karatu ne a wurin shehu ibrahim shehun da aka ce bai karantar da kowa barhama jab da Allah duk wanda yake so ya san waye barhama jab da injazat din sha musulunci kawai ya hau youtube ya rubuta sunan barhama jab ka gani me matsayin da yake da shi a duniyar ilimi a fadin duniya duka memba ne a rabita ta alimul islami sannan kuma shi ne sakitare na majalisar malaman senegal da morocco wannan kasan kuwa ya zama sakataren malaman senegal da morocco ba karamin amma fa duk wannan yayi karatu a wurin wanda an ce baya karantar da kowa shine shehu ibrahim jau shehu ibrahim jau yanzu haka akwai diyar shi da babalamin yake aura dan shehu ibrahim wato sirikin babalamin ne kanan halifa shehu mahi tana da ƴaƴa da shi wanda daga ciki akwai wanda mun zauna da shi a Morocco Sheikh Abdullahi Sheikh Lamin Yas jikan Barhama Jauni so na dan yi karatun wasu abubuwa a hannun shi ma lokacin da muka zauna da shi a Morocco Allah ya saka musu alkhairi Allah ya kara musu yarda wannan shine Barhama Jauni to she Barhama Jauni ka je ka san waye Barhama Jauni sai a ce maka bai taba zuwa wata jami'ar duniya ba yayi karatu a wurin Sheikh Ibrahim din da aka ce bai taba karantar da kowa ba to me ya faɗa shi Shehu Jau su ne almajiran makarantar Shehu Ibrahim to bari ka ji abin da ya faɗa akan tsarin makarantar Shehu Ibrahim da yadda yake koyarwa tun yana yaro aka kashi gidan Shehu Ibrahim ya zama da ya zama da shi ake yawo duk inda ake yawo wajen yada addinin musulunci a duniyar Shehu Ibrahim ke yi da shi ake yi Shehu Ibrahim Jau ya ci gaba da rayuwa a Kaula har bayan har wafatin shi ɗan shekarun da na ƙarshe ba zan iya tuna bidab shekara nawa ne da wafatin shi ba yanzu amma dai ba dadewa ban zaton an kai shekara biyar amma ba na faɗa dan na tabbatar ba amma dai ina tunanin wannan dan tsakanin ne Shehu Ibrahim Jau kuma diyar shi tana gidan Shehu Lamin dan Shehu Ibrahim kanan halifa na yanzu wanda yana ganin tsakanin shi da halifa babu wani Shehu halifa Shehu Mahi to wannan din bari mu ji ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar zai ba mu labarin ya tsarin makarantar Shehu Ibrahim yake sai yake cewa tawalla shehu bi nafsihi at-tadrisa in ji barhama jau ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar da ya yi karatu a gidan shehu ibrahim a hannun shehu ibrahim shehun da aka ce bai karantar da kowa ba saboda ƙarya da zalunci sai ce a shehu shehu ibrahim tawalla bi nafsihi at-tadrisa shi da kanshi ya ɗauki nauyin karantarwa min ba'di salatil fajr ila al-maghrib li kulli al-funun yace farkon lamarin shi tun daga sallar asuba har sallar magriba lokacin karatu ne a wurin Ibrahim kuma kowane fannin ilimi idan ka zo walan ma ra'a shehu izdihara li ilmi wa iqbala wa himas talaba yace lokacin da shehu radiyallahu anhu ya ga yadda ilimin yake ta ƙara haɓaka da kuma yadda ɗalibai suka fuskanto ilimin suke ta gasaseniya da ƙoƙari wajen tara ilimin ƙala sai shehu Ibrahim yake cewa izistamarra halukum hakaza matuƙar halinku ya shuɗe a haka a wajen dagewa akan neman ilimi walam ya tawakkaf kuma halin bai tsaya ba faqad yalja'uni ko yulji'uni ila nazmi kitabil ihmirar haza shehu sai nuna musu littafin al-ihmirar wanda dama yana cikin littafan da shehu yake karantarwa shi wannan littafi na sarfu ne da nahau wanda sunan shi al-ihmirar al-jami'i bayna at-tashil wal khulasa wanda babban malami ibn buna al-jukani yayi to shi Ibrahim ya ce lallai in kun dage to ni ko zan yi kokari in mai da wannan littafin ya zama manzuma sai cewa hazihi himmatun aliya shi Ibrahim ya ce lallai ko wannan himma ce ba ya karama ba ya ci gaba da cewa hatta qadahu ra'ayuhu saqib wa hirsuhu za'ib ila jalbi Sheikh Muhammad ibn Rabbani li ta'lim al-Qur'an al-Karim wa huwa Muritani yace daga karshe dai har ta kai tunanin shi Ibrahim ya kai ya kamata wa hirsuhu da'ib ba za'ib ba afwan wa hirsuhu da'ib hatta qadahu ra'ayhu thaqib wa hirsuhu da'ib ila jalbi Sheikh Muhammad bin Rabbani li ta'limi al-Qur'an al-Karim wa huwa Muritani yace hatta kai dai Sheikh Ibrahim yayi tunanin zai dauko a Sheikh Muhammad bin Rabbani dan Muritaniya ne ya kawo shi kaula ga zaurar da shi dan ya kama masa wurin karantar da Alkur'ani kaji ta inda almajiran Sheikh Ibrahim suka fara zawa suna karantarwa a madadin shi da shi yake yi saboda haka abubuwa sun yawa sai fara kamo wani sai ce taqulu shaykha Maryam binti Sheikh atala Allahu baka'aha ga abinda Sheikha Maryam diyar Shehu Ibrahim wanda shi wancan bugaggen dan togon yake cewa ‘ya'yan shi wato yaransu sun zauna a gidanta a kaulaha a dakar take bugagge dan togo to ga abin take taɗe shi ibrahim radiyallahu anha tana cewa innahu ta ce shi ɗin nan ya'ani ai rabbani shi shi muhammad ibn rabbani kana yatanawabu ma ibnihi muhammad mahmud wa abdullahi fi ta'limi afradil umma min dhukurin wa inathin wa ilayhi ma yarji'u al-fadl fi ma'rifatina makharij al-huruf tace shi Muhammadu Rabbani da ya zo yana karantarwa shi ma sai suka rika a kama-kama wajen karantar da yara maza da mata ilimin alkur'ani da shi da ɗanshi Muhammad Muhammad da kuma Abdullahi haka ce yau in wannan yayi wannan lokacin wannan yayi haka dai suna kama wa junansu ta ce waɗannan mutanen guda biyu zuwa gare su ne fadalar da muka samu ta iya koyon haruffan alkur'ani ma ta ce to wannan falalar da muka samu zuwa gare su take kuma ma'ana ta albarkacin su ne su ne malaman da su koyar da mu ma hatta makharijul huruf sai ce kama khassa shehu ahmad tayam ahmad sham kenan bi tadrisul ulum lughawiyya annahu wa sarf yace da kamar yadda kuma shehu ibrahim yake banci sheikh ahmad sham shi kuma ya karantar da abin da ya shafi ilimin lugha wato nahwu da sarf kaji shehu shi yake yi da duka daga baya sai ya kira sheikh muhammadur rabbani ya rika karantar da Qur'ani shi kuma Sheikh Ahmad Sham ya rika karantar da nahau da sarf tare da haka shi ma shehu yana ci gaba da karantar da wasu littafai dai karshe zamu ji waɗanne ne shehu bai baro wasu su karantar ba sai shine yake karantarwa zamu ji wannan yaqulu al-ustaz Ibrahim Jab rahimahullah shehu Ibrahim Jab ya ci gaba da cewa fa karkanar fi hadarati shaykhi wa hadiratihi radiyallahu anhu majalis ilmin ya'muruha wa yudiruha wa yuniruha asatizatun mahara bi ishirafi sheikh radiyallahu anhu ya ce haƙiƙa ya tabbata a hadaran shi ibrahim da wannan birnin nashi an samar da wasu majalisai na ilimi majalis ilimin wanda wayayyun malamai ƙwararru ƙwararrun malamai su suke raya wannan majalisi na ilimi su suke gudanar da shi su suke haskaka shi amma ta hanyar supervision ɗin shi ibrahim shine mushrif sai zama yanzu yana ishirafin malaman da suke yi ne a ɓangaren da ya aje su shi kuma yana ci gaba da karantar da nashi ɓangarorin ya ce min bainihim sayyidi ali sisa daga cikin malaman da suke gabatar da karatuttuka akwai sayyidi ali sisa akwai sayyidi ahmad sham a ya ce wa kad unita bil akhir muhimmatu ta'alimi madatin nahwu ya ce wannan na karshen shine ahmad sham shi shi aka dora wa yaunin karantar da nahwu wa kana yatawalla bi nafsihi tadrisal fiqi ce to shi kuma shi Ibrahim fa bayan ya raba wannan aikin komawa gida ya zauna Barama ce a'a shi kuma shehu sai ya ci gaba da karantar da fiqihu an ce littafin da yake karantarwa da kanshi bai bar kowa ya karantar ba shine Muktasar Khalil a fiqihun Malikiyya wal aqida wat tasawufi wa ba'd al kutub al lughawiyya misl al maqamat wal ihmirar wal shu'ara yace abin da ya shafi fiqihun Malikiyya shi Ibrahim shi yake karantarwa da kanshi abin da ya shafi aqida shi yake karantarwa abin da ya shafi tasawuf shi yake karantarwa tasawuf yana karantar da jahil ma'ani abin da ya shafi littattafan luga kamar maqamatul hariri kamar shu'ara kamar al-ihmirar wannan ma shehu ne yake karantarwa da kanshi sai ce wa kana yujril imtihanat qabla al-intiqal min marhala ila ukhra yace sannan duk lokacin da za a wani ɗalibin ilimi zai cirata daga wata marhala zuwa ga wata sai ya mai imtihani misali ka'ida shi farko sai ka karanta alqur'ani ka haddace to daga nan za a tsora ka a makarantar koyon ilimi to kafin a sanya ka a makarantar koyon ilimi sai ma jarraba haddaka ta qur'ani ta tabbatu eh ta tabbatu sai ya cira ta ka da kai gaba zuwa makaranta ta gaba daga nan in ka gama da wannan marhalar in zaka wuce ta sai ya maka imtihani cewa kana yujril imtihanat qabla al intiqal min marhala ila ukhra ka ji fa nizamin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a ga wani abu da ya fara yake cewa wa kana yaqidu hafalati takrimin wa tashji'in li hafazati alquran alkarim sannan yakan shirya tarika na girmamawa da kuma ƙara zaburar da ɗalibai makahaddata alƙur'ani duk in yara suka yadda alƙur'ani sai an shirya musu walima wanda a wannan walima yuqaddimu ilaihim ash-shahadat wal hadaya wal jawaiz yakan ba su certificate a musu kyautayi a ba su ijaza wa yuqalliduhum al ausima al hissiyya wal ma'anawiyya sannan a ba su lambobin yabo na sirri na fili da na koyi na hissi da na ma'ana wa yulaqqibu ba'dahum bi alqabi sharaf wasun su ma har sai ya samu a wasun su ma sai ya samu wani lakabi na nuna girma sai ya lakabta musu yace yakan yi wannan alamar a wa masma'il jamhur a gaban mutane taro za a yi a fili a gaban mutane za a zo a faɗa wani an mai ijaza kaza an bashi matsayi kaza ga shahada shi ga kyautar shi dan mi dan ya haddace alqur'ani kullu zalika tanwihan ila makanatil qur'anil karim yace duk shebra yana yin wannan ne dan ya dan ya gwada wa duniya fa matsayin alqur'ani wa habban ala ta'allumihi dan kuma ya ƙara zaburar da mutane su ji su koyi alqur'ani wa hifzihi su haddace shi li'annahu kalamu zati domin alqur'ani shine zancen Allah azzatil aliyya wa dasturul ummati kuma shine kundin al'umma al-muhammadiyya wa nizamu hayatil insaniya kuma shine ke tsara rayuwar dan adam ila an yari sallahu al'arda wa man alaiha ƙur'ani ku haka yake daga nan har a tashi alkiyama haza ila janibi istiglali tilkar hafalatul isra'i rasidul huduri fi saqafatul arabiyyatul islamiyya yace wannan kuma tare da haka ma wasu sukan ribaci wannan damar ta taron nan da za a yi na hafalan alqur'ani su samu damar da za su dagu daga wannan marhalar zuwa kuma marhala ta gaba shine samun sakafa a cikin larabci da addinin musulunci bayan an karanta da su qur'ani an musu wannan taron da walima an karrama su to ko daga nan ma kuma gaba aka yi da su za a kai su zuwa ga samun hadara da wayewa a cikin sakafar larabci da addinin musulunci wannan a takaice kenan abinda zan faɗa akan shin shehu ibrahim ya koyar ko bai koyar da Allah kamar yadda na buɗa a littafin nan na karanta ga tsarin makarantar Shehu Ibrahim ga littattafan ma da yake koyarwa dan Allah yana roƙo kuma ku ɗago littafi ku karanta ku ce ga sunan malamin Albani wanda ya karanta Sahihul Bukhari a wurin shi ko ya karanta Nukhbatul Fikr a wurin shi ko ya karanta a a kowane fannin ilimi na hadisi imma diraya imma riwaya kowanne da Allah yadda na ɗaga littafi na ce ga shi Shehu Ibrahim ga koyarwar da ya yi ga waɗanda ya koyar ga waɗanda ya koyar ga littafan da yake koyarwa har ma da ya ƙarshe ga dalilin ma da ya kawo wasu ya ce su zo su kama masa shin da ya kawo wasu ma shi dainawa ya yi a'a bai daina ba da shi yake yi duka zuruf suka yawa jama'a ta yawa shi ma uzurori suka yawa sai ya kira wasu ce ku kama min nan amma da kaza da kaza da kaza ku bari ni zan ci gaba da yi to dala yadda na kawo din nan yadda na kawo dinnan na ɗaga littafi na kawo dan Allah dan annabi kuma ku ɗaga littafi ku ce mana ga malamin albani da ya koyi babi ɗaya na sahihul bukhari a wurin shi ga malamin albani da ya koyi babi ɗaya na ilmul hadisi diraya a hannun shi dan Allah muna roƙo dan Allah muna roƙo so wannan a takaice kamar yadda Musa Asadul Izala yake ta cewa ba zai so bidiyon shi yayi tsawo ba ni ma ba zan so ya tsawo ba amma kofa ta a buɗe take duk wanda yake son wani ƙarin bayani fa ta fadl mashkuran amma dai yanzu mu mun ba Musa Asadul Izala amsa na cewa Shehu Ibrahim ya karantar dan dama ya ce shin Shehu Ibrahim ya karantar kamar tambaya ce to ga amsa mun baka ya karantar ga malita tafan da yake karantarwa Muktasar al-Khalil Sahihul Bukhari a Muqamatul Hariri al-Ihmirar الجامع بين التسهيل والخلاصة الشعراء sannan littafan aƙida da littafan tasawu duka waɗannan shehu ne radiyallahu ta'ala nake zauna yana karantarwa da kanshi sai kuma wanda yake karantar da alƙur'ani wanda daga baya shubran ya sanya shi cigaba da karantar da yara alƙur'ani saboda shi yanzu zai cigaba da karantar da manya littattafai shine a shewa Muhammadu bin Rabbani al-Muritani sai kuma wanda shewa sanya ya rika koyar da nahau da sarf da balaga shine a Sheikh Ahmad Sham sai kuma shewa Ali Sisa shi kuma Shakuru Kundum ne kowane bangare yana dauka yana karantarwa niyabatan an Sheikh radiyallahu ta'ala anhu daga cikin almajiran shi Ibrahim waɗanda suka zama malamai kuma ba su taɓa zuwa kowace jami'a ba ba su taɓa karatu a gaban kowane malami ba zan faɗi Barhama Job Barhama Job zan faɗi Shu Abakar Surumbai har ma zan ƙara da wata kissa Shu Abakar Surumbai kanin Shu Ibrahim ne amma yayi wafati kafin wafatin Shu Ibrahim ina zaton in ba na manta ba tsakaninsu bai wuce shekara biyu a haihuwa ba ina zato amma ba na tabbatar ba wannan ina da shakku a kai amma dai ya tabbata shi kanan shi Ibrahim na radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda shi Muhammadu Zainab shi kuma yayan shi Ibrahim ne amma shi uwa uba suka hada shi ko ya girma shi Ibrahim da shekara goma wannan na tabbata haka yake ya girma shekara goma shi Muhammadu Zainab amma shi Abubakar Sarumbai ba zan ce bi tahdir shekara nawa ne tsakaninsu amma dai kanan shi Ibrahim ne lokacin da mahaifinsu ya rasu sai shi shi Abubakar Sarumbai ya zo wurin shi Ibrahim ya ce ni ina so ka ci gaba da karantar da ni zan ci gaba da karatuna a hannunka sai ce a'a tun daga babban yayanmu Muhammadu Khalifa yana karantarwa ka je ka ci gaba da karatu a hannun shi ni ba zan karantar da kai ba tun daga yayanmu sai ce ni kuma na yi alkawari in dai ba a wurin mahaifinmu zan karatu ba to sai a wurinka in ko ba a wurinka ba in dai ba ka yadda in karatu a wurinka ba sai dai in mutu jahili haka shi abubakar sarun bai da gaya mashi ibrahim shebran ce aiko sai dai ka mutu jahilin amma ni dai ga yayanmu yana da halka yana karantarwa a wancan lokacin fa kenan kafin shi shi ya bude tashi halkar yace ga yayanmu yana da halka yana karantarwa ni ba zan karantar da kai ba sai shi shi ko ba zai karatu yayi alƙawari ne wannan nuzuri ne shi ba zai karatu wurin kowa ba sai wurin Ibrahim aka yi haka kullum in ya ƙara cin tawai sai ce ni ba zan karantar da kai ba kullum ce da ya ƙarshe abin da yace mar yace wallahi ya ga shi Ibrahim shi shi Abubakar Surumbai yace wallahi idan muka je lahira sai na yi ƙaranka a gaban mahaifinmu a gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in ce kana da ilimin da za ka karantar da ni amma ka bar ni zan mutu a jahili wannan kalmar da shehu abakar surun bai ya faɗa ita ta ja hankalin shi ya ce a to in haka ne kar abin ya kai haka mu fara karatu sai ci gaba da karantar da shi abakar surun bai sauraki shi abakar surun bai ya zama abin da ya zama a duniyar ilimi bai karatu gurin kowa ba sai gurin shi ibrahim ga Barhama Job bai karatu wurin kowa ba dan daki ne aka kawo shi gidan Shibran yana yaro aka hado shi da yayar shi kamar yadda ne bayani a baya bai je kowace jami'a a duniya ba bai da kowane malami su Ibrahim ba za ka san wane ne Barhama Job da Allah ko da wasa wani ya je YouTube ya rubuta Barhama Job ko musamman da Arabic a Sheikh Ibrahim Barhama Job ka gani Job ban san da boko ya ake rubuta dan ni ina sacin din shi ne da Arabiya Barhama Job wato Job din jimun wawun ba'un shine job jimun wawun ba'un job ka rubuta ka ga wane ne barhama job to in ka ji duk abin da ka ji na ilimi a wurin shi a wurin shi to sai a ce maka almajirin shehu ibrahim din ne da aka ce shehu ibrahim bai taɓa karantar da kowa ba to shi ko banda hannun shehu ibrahim bai taɓa yin karatu ba to ko barhama job kadai aka ce almajirin ka ne ya ishi duniya ta shaida sannan ko a nan najeriya Maulamu Sheikh Sharif Ibrahim Salil Hussein radiyallahu anhu ya tabbatar da cewa ya karanci wani ba'adin Sahihul Bukhari a wurin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Ya karanci ba'adin Sahihul Bukhari a wurin Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu. Sheikh Sharif Ibrahim Salil muftin Najeriya gabaki daya. Ashe waɗanda suka zauna suka karatu a Shehu Ibrahim har da muftin kasarka. Asadul Izala muftin kasarka. Shi ma almajirin Shehu Ibrahim ne shehun da kace bai karantar da kowa ba. Cikin waɗanda ya karantar har da muftin kasarka. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراط المستقيم ولا آله يا قدر ودال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين